الحمد لله الحمد لله المتفرد بالجلال والعظمة خلق الخلق وبرأ النسمة وفضل أيامه بعضه على بعض أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة البررة الأتقياء ومن سلك سبيلهم واقتدى بهم إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا واتقوا الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أيها المسلمون إن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة ومنسق يتقرب به العباد إلى الخالق المنان تحمل من المعاني العظيمة استشعار العبد بتوحيد الله وأنه وحده المعبود دون ما سواه وفيها تذكر نعم الله تعالى علينا كما فيها تذكر طاعة تذكر طاعة أبينا إبراهيم لربه وكان يقول صلى الله عليه وسلم يوم النحر كما في الصحيحين إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا وكما قال في البخاري أن أنس رضي الله عنه من ذبح قبل الصلاة فإنما, فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله تعالى في البلد الذي يقيم فيه المضحي من بعد صلاة عيد النهر إلى آخر أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة بنية الأضحية قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر هذا في سورة الكوثر وقال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ونسكي أي ذبحي ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa ya ku bayan Allah ku riko da musulunci domin musulunci ita ce igiyar nan amintacciya mai karfi wadda ba ta tsinkewa ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah lalle Allah ya gaya mana duk wanda ya ji tsoronsa to Allah zai sanya lamarinsa da sauki duk mai neman sauki ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku bi dokokinsa domin Allah yana faɗi duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai kankare masa zunubansa kuma zai girmama masa ladansa ya ku bayan Allah lalle yanka layya wata alama ce manya-manya ko babba daga cikin manya-manyan alamu na addinin musulunci kuma wata ibada ce wadda bayi suke kusantar ubangiji ta hanyarta tana ɗauke da ma'anoni ma'anoni masu yawa daga ciki bawa ya ji a zuciyarsa kaɗaituwar ubangiji da cancantarsa da tauhidi a bauta masa shi kaɗai ba a yin yanka da niyya ko da sunan kowa sai da Allah subhanahu wa ta'ala ba a halarto yankawa don girmama wani abu in ba Allah kuma cewa shi kaɗai shine abin bauta sannan a cikin yanka layya akwai wata ma'ana ita ma babba ita ce tuna ni'imomin da Allah ya mana ya kai ɗan adam a yanka layya za ka gane irin yadda Allah ya maka ni'ima ya girmama ka akan dabbobi dabbobin da in sun ga dama da tutsu da harbi baka isa ka je kusa da su ba amma Allah ya hore maka su ya sauƙaƙa maka su da kira ma sai su zo gare ka kuma ka kwantar da su har wanda ake shan wahala wajen kwantar da shi Allah ya hore maka sai ka kwantar da shi sai ka yanka wannan ka tuna ni'ima ce da Allah madaukaki ya yi maka ta sanya maka hankali da fifita ka akan dabbobi ni'ima ta uku ko ce abu na uku lalle yake tuna mana lalle tana tuna mana da'ar da annabi Ibrahim ya yi wa mahaliccinsa yayin da Allah ya umarce shi ya yanka ɗansa annabi Ismail su kuma annabawa in an umarce su haka nan kuma suka koya wa dukkan mutanen kirki ba sa bincike dan me aka ce su yi kaza in an ce ku yi kaza kawai sai su aikata an ce kama ɗanka ka yanka sai kama ɗan ya ce ya kai ɗana Allah ya umarce ni in yanka ka ba bincike ya kwantar da shi dama a ce Allah ya yi dan ya gwada imaninsa da ɗa'arsa ga Allah to ya ku bayan Allah layya ana yin ta ne domin tauhidi domin tuna ni'imar Allah kuma sannan mu tuna cewa muna bauta ne ga Allah subhanahu wata'ala ba tare da binciken hikima ba me yasa Allah ya ce mu yanka shin Allah yana san nama ne a'a lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum naman da jinin ba zai je ga Allah ba Allah baya bukatar komai amma ta kawar da take zuciyar ku ita ce za ta je ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku sakamako a kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar idi yana cewa inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli farkon abin da zamu aikata a yinin nan namu shine zamu sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu shekara goma yana layya mafi yawan idin babbar sallah ya samu manzon Allah sallallahu sallama a Madina domin aikin haji ɗaya ya yi a rayuwarsa kuma daga shi bai ƙara wani ba sauran kwanaki shekara goma ya a Madina yana yin layya kuma ba a taɓa yin sallar ta zo bai yanka ba za mu yi magana akan hukuncin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce thumma narji'u fananhar sannan mun sallah sai mu koma mu soke dabba ko mu yanka faman fa'ala zalik annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya aikata haka faqad asaba sunnatana to ya dace da sunnar mu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sahihi bukhari daga Anas radiyallahu ta'ala an manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce man zaba'a qabla salah duk wanda ya yanka layyarsa kafin sallah fa inna ma zaba'a li nafsihi to ya yanka ne domin kansa kawai nama zai ci wa man zaba'a ba'da salah wanda ko ya yanka bayan sallah ya koyi da liman tamma nusukuhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yankansa ya cika ibadarsa ta layya ta cika wa asaba sunnatal muslimin kuma ya dace da sunnar musulmi ya ku bayan Allah mai ake cewa layya layya ita ce abinda bawan Allah musulmi yake yankawa daga bahimatul an'am in ce bahimatul an'am su ne dangogin nan guda hudu da raƙuma da shanu da tumaki da awaki a larabci akan haɗa in an ce alghanam ya haɗa tumaki da awaki don haka al'ibil wal baqar wal ghanam ghanam da nau'in sa biyu da tumaki wato da awaki shine abba'an wal ma'id ana yin wannan ne taqarruban ila Allah ta'ala don neman kusanci zuwa ga Allah to a nan muke buƙatar tambihi mu mutanen zamanin yanzu dangane da layya mafi yawan mu muna yanka layya ne domin a nama wannan ma'anar ita muka fi hangowa a cikin layya shi yasa zaka ji mutum yana ta damuwa ni bana ba ni da abin da zan yau bana ya yara za su yi tunaninsa ba hasarar ladan da zai yi ba saboda bai samu dama ba a'a tunaninsa shine yau yara ina za su samu abin da za su ci na nama ya yan uwa musulmi muna yin layya ne muna yanka waɗannan dabbobi ne don samun kusanci zuwa ga Allah ba don kawai a ci nama ba cin naman yana biyo bayan abin da ke ciki na ma'anar ibada don haka don Allah mu daure a niyoyinmu ka samu abin yanka kana shirin ka samu abin yanka ya zama kwaɗayinka shine ladan da za ka samu a yankan nan daga jinin nan ya zuba irin ladan da za ka samu a wurin ubangiji da yancin da Allah zai baka na shiga aljanna Allah ta mu dace yin wannan lokacinka kuma shine daga bayan sallar idi har zuwa ranar rana ta uku bayan idi wato ranar sha uku ga wata rana ta ƙarshe a cikin kwanakin da ake ce ma ayyamu tashriqi ana kira su ayyamu tashrik tashrik ma'ana shanya nama domin al'ada da laraba abin da suke yi in aka yi yanka ran goma ga wata to ana shanya wannan nama ne ya kaikashe ya bushe ko don yin ba wai ko kilishi ko makamancinsa to har zuwa wannan kwanaki uku shi yasa ake ce musu ayyamu tashrik don haka daga ranar idi ran goma ga wata in mutum bai samu yayi a ranar ba zai yi ran sha ɗaya in bai yi ran sha ɗaya ba zai yi ran sha biyu in bai yi ran sha biyu ba zai yi ran sha uku har zuwa dab da rana ta fadi ma'ana in baka samu yi da safe ba ka iya yi da hantsi da rana ka iya yi da bayan la'asar muddin ne rana ba ta faɗi ba ranar sha uku ga wata domin in rana ta faɗi to magariba ta yi in ko magariba ta yi an shiga daren sha hudu ranar sha uku ta kare to wannan shi ita ake ce ma layya ana yi ne da niyyar ubhiya ana kiran layya layya da sunan ubhiya saboda yanka ne da ake yin sa lokacin buha buha shine hantsi abinda ake yin sa a lokacin hantsi shi yasa ake kiransa wato ubhiya Allah mutaki ya ga mana cikin alqur'ani fa salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kuma ka soke dabbarka wato kai layya malamai sun ce daga nan wannan aya ta suratu al-kawthar aka dauki hukuncin yin layya har waɗanda suka ce ma wajibi ce sun dauki wannan a matsayin dalilin su sun ce umarni ne wal amru lil wujub amma dai kamar da zamu zo mu ji layya ba wajiba bace sunna ce muakkada ana cewa abu sunna muakkada in ba farilla bane sunna ce kuma ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba bari ba in wani abu ne da akan yi wata rana a bari akan ce masa sunna mustahabbi amma in aka ce annabi bai taba barin abu ba to shi ake nufi da sunna muakkada ba a taba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi layya ba Allah madauki yana gaya mana qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace lalle sallata da nusuk nusuk nan an fassara shi da yanka da yanka na wa mahyaya da rayuwata ka cokan wa mamati da mutuwata lillahi komai na Allah da haka yanka ma don Allah ake yin sa ba don wani abu shi yasa yace fa salli sai ke li rabbika laysa li shay'in akhar laysa li aklin lahm ba dan a tunama ba a'a lillahi to haka nan kuma dukkan waɗannan abubuwa na ibada Allah madauki har yanzu yana cewa wa li kulli ummatin ja'alna man sakal duk wata al'umma ko wata al'umma mun sanya mata abin ibada shine man sakal ibada ayyukan haji an ware wa kowace al'umma ga yadda za ta yi nata don me liyadkuru sunallahi ala ma razaqahum domin su ambaci sunan Allah bisa abin da Allah ya arzuta su da shi min bahimatil an'ami na dabbobin ni'ima fa ilahukum ilahun wahid abin bautar ku abin bauta ne guda ɗaya shine Allah wala falahu aslimu gare shi shi kadai za ku mi kauyen to ya ku bayin Allah kamar da na ambata mana layya sunna sai muakkada a wasu malamai suna ganin wajibcin ta ba sai na maimaita wannan ba menene sharuɗan layya sharaɗin farko ya zama dabbar ta kai shekarun da aka ƙayyade shekarun ku da aka ƙayyade shine ko in ce su ne in ɓangaren tumaki ne rago kenan to dan wata shida ma ya wadatar kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren awaki to dan shekara guda sai ya shekara guda bangaren shanu dan shekara biyu bangaren raƙumi kuma dan shekara biyar wannan shine wanda yake wadatarwa sharadi na biyu ya zama dabbar ta kubuta daga aibi ya kai bawan Allah Allah za ka baiwa wannan dabba ba dan yana bukata ba Allah la ya akulu wa la ya shrab baya ci baya sha amma duk abin da za ka bayar domin samun lada ga Allah to ya waje bai zama abu mai kyau wane ne a cikin mutanen da zai je girmama wani babba da ake girmama shi zai dauki kaskantaccen abin da ya fi karfinsa ya baiwa wannan babba to ballantana mahalicci don haka a duba dabbobin da ake yankawa ya zama cewa ba a yanka wadda take da aibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata a hadisi arba'un la yajzina fil adahi dabbobi guda hudu ba sa isa in an yi da su ba su yi ba in an yi layya da su layya ba kai ba su hudu ne na farko ce al'aura albayyinu awaruha mai ido daya wanda take idan ta daya ne والمريضة البين مرضها da kuma marar lafiya wanda kana ganin ta kasan ba ta da lafiya wal arja'u bayyinu dhila'uha da gurguwa wanda take tana ingishi kana gani kasan gurguwa ce tafiyar ta ba ta yi yadda ya kamata wal ajba da kuma wadda take kaikasashiya wadda ba ta da bargo kana ganin ta kamar yadda yara suke cewa kafi zuru to ba a yin layye da kafi zuru domin Allah subhanahu wa ta'ala za a baiwa domin a samu lada ba maganar naman da za a ci bane a ciki wani hadisi hadisi ne da malamai suka inganta shi akwai wasu aibobin da malamai suka yi sauki a kansu amma dai waɗannan su ne manya-manyan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ko idan ta zama kashin abin kaho ko ragon kahon ya dan bantare ya karye in bai balle gaba ɗaya ba wasu malamai suna ganin ba laifi a yi da wannan amma duk yadda ka samu dabbar da take salima kuma salima to ladan ka yafi yawa don haka kar ka kalli naman ka kalli wa kake yanka domin sa wannan ma'anar ka hararo ta a zuciyarka abu na uku hurmatu bai'iha haramun ne naman layya a sai da shi ba a sai da naman layya shi yasa fatar naman layya bayan an fede to ba a sayar da ita a ce ga shi naji na sayar kai da kai layyar ba za ka yi ba ya halatta ka bai wani sadaka in shi ya sayar babu laifi amma kai ba za ka sai da ita ba haka nan ba za ka ɗauki wani bangare na naman ya zama shine ladan mahaushi da ya maka fiɗa ba a'a lada ake da shi naira kaza zan baka in kai min wannan aiki sai a ɗauki kuɗi sai a baki ba daga cikin naman naman nan na Allah ne Allah ba shi yake ba sadaka za a ci kuma a bada kyauta kamar da za mu zo mu ci sannan kuma abu na hudu a yanka a lokaci muhaddad lokacin da aka ayyana kuma mun yi magana akan wannan lokaci kada ka bari ka yanka kafin ai sallar idi lalle yankan ka ya zama bayan sallar idi bayan wato shugaba ya yanka nasa ko liman ya yanka nasa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sannan musta'abi ne mutum ya ci daga wannan layya farkon abin da zai ci shi yasa ake son a sallah karamar sallah a ci abinci a gida kafin a fita idi amma a babbar sallah duk mai layya ya je idi ya dawo ya yanka abinsa in an akwai dama ya ci wani abu na wannan layyar nasa shine farkon abin da zai ci wannan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka ya zo a cikin sahihul jami kamar da malamai suka inganta wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan naman layya ana kasa shi kashi uku kashi ɗaya a ci a gida kashi ɗaya a bayar kyauta kashi ɗaya a bayar sadaka wani zai ce me bambancin sadaka da kyauta a sunansu akwai bambanci wanda za ka ba hadiyya hadiyya ta girmamawa ce ta sai ta sadar da zumunci ce sadaka kuma ana bayarwa mabukaci ne wanda ba shi da shi a ajiye wani abu a ci kuma wani abu wani duk ya halatta ba a ajiye kuma jela a ce sai ranar goma ga watan muharram ranar cika ciki wannan al'ada ce ta hausawa da ba ta da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganu akan wannan suna da yawa la Allah wasu munasabubu a yi fadakarwa na musamman a kansu Allah muke roko ya kai mu lokacin da za mu yi wannan ibada fadakarwa da la'alla take bukatar aiki ne abin da ya shafi in kwanaki goma nan sun shigo duk wanda Allah ya kore ma niyyar yin layya yana da abin layya to kada ya aske gashin kansa ko gabansa ko amatarsa kada kuma ya yanke farce kamar da du'a hadisin ummu salama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunna ce aikata haka ne in mutum ya saba ba wai wani haramun ya aikata ba amma dai lura da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka ya kamata a girmama haka din amma wannan ya shafi iya wanda zai layyan ne in mai gida ne shi kadai zai yanka rago ɗaya na mutan gida to wannan shi kadai mai gidan ne zai wannan abu na nisantar aski matar gidan ba za ta yi ba haka nan yaran gida ba za su yi ba koda suna da girma da shekaru masu yawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka yadda ka shigo da mu wannan kwanaki masu albarka masu alheri masu tarin wato lada ga wanda ya aikata aikin alheri a shi Allah ka samu fita lafiya tare da tarin lada da tarin gafara na zunuban da muke aikatawa ya Allah ka kai mu ranar da za a yi idi kuma a yi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ka kara mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta ya Allah ka taimaki shugabanninmu ka tsare su ka taimake su kuma akan dukkan abin da yake alheri ne Allah ka tsare su daga dukkan sharri ya Allah fuskokin nan da muke kallo Allah ka yi musu albarka Allah ka tsare su daga kowace fitina Allah ka biya wa kowa daga cikin su bukatar sa ta alheri ya Allah ka sa mana albarka a rayuwa Allah ka taimake mu ka taimake samarin mu akan tsayuwa a hanya Allah ka nesanta su daga dukkan abin ki da abin gani ya Allah kuma ka sa musu albarka a rayuwarsu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salatikum